العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على ذلك للأولى راجع وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني حلتني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قطب الأقداج فريد داري على الإدلاج أحتم الأتماني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملاجي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر واللطف والتوفيق والهداية والرشد بجاه رسول الله يا أهمة الشيء دليلنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت يحتاج إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna cikin zama na 206 muna fassaranta sharhan da shehu tijjani ya yi na jauhar tilkamali mun kai ƙaulu wa nurikan lami'i allazi mala'at bihi kaunaka alha'ida bi amkinatil makani wa nurika allani allazi mala'at bihi kaunaka alha'idi bi amkinatil makani jiya mun faɗi albarkul asai bi muzunil arbahi bi muzunil arbahi yau mun shiga almali a talikulli muta'aridi min albuhuri wal awani yau kuma wa nuri kallani allazi mala'ata bihi kaunaka alha'idi bi amkinatil makani kowane kujera akwai abin da ya kamata ya nuna maka wa nurika haskenka allani mai haskawa allazi malat bihi kaunaka wanda ya cika kaunu alha'id bi amkinatil makani wanda yake kewaye da duk wani abu a kowane guri annal kauna wato kaunu alha'id hu amrul ilahi wato lamari na ubangiji lamari na ubangiji wajen a kewaye abu gaba ɗaya babu wanda yake da wannan wala hiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a to wa mimman sha'a wa mimma sha'a Allahu ar-rasulu shine ma'anan fitar da wannan in aka ce maka kaunu ay wala hiduna bi shay'in min ilmihi ba wanda ya isa kewaye ilimin Allah illa bima sha'a sai wanda Allah ya so ne kaga illa din nan da ya nuna sai nuna cewa za a samu kenan saboda ya kawo istisna'i eh ya kawo istisna'i kaman kullu shay'in halikun illa wajhahu kaga babu abin da ba zai mutu ba kenan babu kowane irin abu har mala'iku har mutuwa zai ta mutu illa wajahu saboda illa din nan shine yake nuna abu ma kana Allah liyaddali akum alal gaibi walakin Allah ka gani shi ma lil hasri shi ma an dakatar Allah akwai wanda yake ba eh Allah ba ya sanar da gaibin sai dai yana zaben wanda ya so kaga sai dai shi ba illa ba ne lakin na ne lilhatar ya zo kaman kasunan suna nan da yawa a cikin alkurani amma ka zo cikin karatun za ka iya wucewa a guje kana ganin ba komai to ba wucewa a gujen ba abinda ka wucen sai ka ga ai waɗansu kuma an ware su to wanda duk wani abin da kaga aka yi istisna'i inda na daukakan daraja ne to annabi Muhammad shi ne domin kowane alhairi yana fitowa daga wajen shi ne to dukkan duk gurin da kaga an tsayar to za a ga annabi Muhammadu ne a gurin kuma saboda shi yake iya karban abin daga rabbul izzati duk wani ofis duk kowane irin ofis to annabi Muhammadu ne a tsakiya shi yake bada abin to duk yana zuwa da ka gani allazi aqama Allahu fi zawahirul wujudi wanda ubangiji ya tsayar da zahirin kaunu fa zalika al'amru wannan al'amarin mamlu'un bihi an cika ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'abbirun anhu bil kauni shi ake ce masa kaunu annabi Muhammadu shine kaun shi yasa ake cewa sahibu tashakkulati ma'abucin kamanni eh manzala ba ma'abucin kamanni wannan kamansa ne wannan ma kamansa ne wannan ma kamansa ne wannan ma kamansa ne duk wani abin da zai baka wani abu ka gane ko ya baka kyau ko kaman annabi ne yana jiki kaga kaunu gabaki daya duk adon da ka gani duk wani kalan da ka gani duk yana maka isharar annabi muhammadin wala makan da guri kuma kowane guri da ka gani to annabi muhammadu ne duk siffansa ne ai yawansa ne ya yawa shi yasa ba a gane shi to ai ya yawa in ba ka dawo daga baya an tura ka a keken amalanke ba in dai ka hau keken bera ba za ka gane shi ba sai ku yi ta mu'amala da shi har ku gama ba ka san shi ba ne amma aka dawo aka yi maka na ka gane ka gane ka gane to ko ina za ka dinga gane shi duk ana tunatar da kai shi ne saboda shi ne kaga wahu mu'abbiru anu bil kauni wal makani kaunu gaba daya shi yake nufi guri kuma shi ake nufi mazalla ne qaulu Allahumma salli wa sallim Allah kai salati kai aminci ala ainul haqqi kaga wancan ainur rahmati to yanzu mun koma ainul haqqi to in aka ce ainur rahmati ai an gaya mana wa rahmati wasi'at kulli shay'in babu abinda rahama ba ciki yanzu wannan abin ba rahama bane to shi da sha da da bacci da tsayuwa din rahama ne kana ji kana gani zaka go zaka kai wani muhalli sai ga an ce maka a nan gurin kuma ga abin da ake nufi da kai a nan gurin kai da kanka ka ce ka gaji bari ka kwanta ka huta can kuma ka ce ka gaji da baccin bari ka tashi ka huta sai ka ce ka gaji da bari ka dan tattaka ka huta sai ka ce ka gaji da tafiyan kuma bari ka shine babu hutu a duniya duk abin da ya ja ka nan kuma annabi Muhammadu ne saboda duk abin da ka so shin ai so ne so kuma annabi Muhammadu ne kaga yanda abin yake kenan yanda yake tajawuli kenan na wanne ne alam sallallahu alaihi wasallam ala ayin alhaqi ne eh ayna jawahir alma'in jawahiratul kamal ne yake fasarantawa ba mun yi alam sallallahu alaihi wasallam ala ainur rahmati ba yau wato zamu zo ainul haqqi ar-rabbani ne ai eh ka kashe shi kamar da shi rabbani daga bugu ne a yi suna yin kuskure ilam ka sani an na ainihin haƙ shi ainihin haƙi lahu itlaƙani yana da ƙaidi yana da saki guda biyu itlaƙani guda biyu al'awwalu na farko itlaƙul haƙi min haisu zati ana maka itlaƙi na alhaƙu ubangiji min haisu zati daga zati in an ce ma zati kaga zatin Allah zati ne mai zaman kansa ne haƙu ne zatin manzo Allah ma zati ne shi ma haƙu ne shi yasa Allahu haƙu annabiyu haƙu to amma zatin nan wannan ainul haƙi wane ne haƙu anan ainu ne na haƙu kaga Allah ne haƙun to shi kuma ainul haƙu wane ne idan haƙun annabi muhammadin ne an fahimta idan kana son ka gane Allah ai annabi ake ganewa idan kana son ganin Allah annabi Muhammad ake gani ya ce ka gan shi tashi ka tafi an an sallame ka ka samu da abin da kake so domin shine zillullahi shine inuwan Allah shi yasa bayi da inuwa ai rana ta haska ba inuwa amma ko annabi Ibrahim yana da inuwa ta yi shi ne saboda shi ne kuma duk jikinsa komi da komi na jikinsa gashinsa in ka cire a jikin manzo Allah ka ajiye ba gashin ya an cire da jikinsa yana ƙara tsayi ai sabiji ne ta ina ya fito ai daga daga zatul haqqi ne ya fito ai min wujudin ne ila wujudin buruzi min hadaratul wujud min haratul haqqi ne ai ai haka ya fito yanzu misali dan mutum waye sai haka ne to amma Allah baya aihuwa in baya aihuwa lam yalid wa lam yulad amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake kusa da Allah sai shi babu abin ko menene duk wanda ka ji ya ce ina kusa da Allah to yana kusa da Annabi Muhammadu ne eh amma kusa da Annabi Muhammadu sai a ce ina kusa da Allah saboda Allah ya bashi duk kayan aikin an fahimta eh karamin sani karamin yadda zaka saukar kawai dan mutum da ubansa to amma Allah shi bai da ɗa shi kuma ba baba ba ne manzala ne baba shi ne abul kulli shi ne baban kowa kaunu kaf gaba ke ɗaya annai muhammadu ne babansu shi ne kuma kaunun saboda ai ba dan shi ba da kaunun ba ta samu ba nafzul mashi'a wal hukumi da Allah ya zartar ai daga shu'uni ne ai shu'unun nan a dunkule yake to abin da ke cikin shu'unun din sai da wujudi ne amma bayyanansa shine bayyanan Allah ai bayyanan manzo shine bayyanan Allah sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sanin manzo Allah ne kasan Allah ai in Allah in ka san annabi Muhammad shikenan Allah ya ce ya huta shi yasa an kace ashhadu anna Muhammadar rasulullahi ka shiga musulunci amma kace ashhadu an la ilaha illallah baka shiga musulunci ba ta ina ka wuce ka ji can saboda ka sai ka dawo ta kofa watil buyuti min abawabiha wa babullahi wa rasulullahi wannan turka-turkan kenan fa turka-turkan kuma gane wannan ne yake sa da yawa mazaje suke faduwa da yawa shi yasa kawai ya ce kawai a bai shi kawai shi mutum ne dan aminatu dan abdullahi to shine har aka samu ana iskanci wa bangaren duk ba a san majazi ba ne da aminatu da abdullahi duk yayin annai muhammadu ne ai abdullahi sunan annai muhammadu ne to aminatu ma ai muhammadu aminu ne ai an tara ne an ajiye maka amma za ka wargaza sunayen ka za ga za ka gane ko har yanzu kai mahaukaci ne ai ya nuna ma gashi nan da abubuwa da yawa sai a hankali dai kawai mutum Allah ya sa mutum zai gane ko ya bi sufaye to zai gane wasu abubuwa da yawa zai ga abin kaman wasa amma kuma zai dawa haɗa maka sai ka gane ga annabin a gurin al'awwalu idlaqul haqqi min haythu zati na farko sakin haqqu min haythu zati wasani itlaqul sifati zati ka gane ko na farko din itlaqul haqqu min haythu zatin zatin lahi awalan wasani kuma itlaqul sifati sifan zatin zati da sifan zati ai haka ne ai ka taba bambance zati da sifansa za a iya ce mun fari a cikin bakake za a iya ce mun wankan tarwada to ai zati na daban sifan bakin kuma sifan zatin ne ko za iya cire sifa a jikin zati ba zai yiwu ba duk wanda za ka faɗe shi za ka faɗe shi ne sai ka faɗi kuma siffar shi zatin kenan kai din a dunkule sifan ne kuma abin da aka faɗa a jikin shi yanzu kai in aka ce ma dogo ne ai yayi to ai kai ne zatin dogon kuma sifanka ne dan ba za ce ba halin a ce halifa gajere halifa fauzi gajere kana faɗa sai a ce wani irin gajere kuma a wani gari kamar garin samudawa in dai kai ka zamo gajere to garin samudawa ne siffan ai zatin kai jikinka kenan siffan kai dogo ne ko gajere siffa ne kai fari ne ko siffa ne to wannan siffan shine za a fi gane ka da shi domin da shi aka san ka ma'aiki ne
abin da ban gane ba anan shi ne na'am shin ana ana rufin Allahu huwa zatu wa rasulu sifat sifatu zati ba na ai na- na ce waye idan Allah mazalla ai shi kenan na in ana son a gane Allah wa ake ganewa in kana son ka je wajen Allah wajen wa kake zuwa in ka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake cewa ka zo wajen shi duk Qur'ani ya nuna wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa aka gani innal ladina yubai'unaka innama yubai'una Allah wa aka gani saboda haka Allah ya ce shine haka abin yake ai ai wato kwana-kwana ne karatun ya yi shi ne na gaya ma ga ka ga abin amma baka gane shi ba kuma shi din ne Allah wata rana wani karatu din ne don London Allah ya taya shi ya tsaya ya saurari karatun da na yi a Bauchi a makarantanku sai ya ce ai kana karatun ina kallon ka a Facebook sai ka kawo magana kamar za ka rikice ka kawo nan shi ka ajiye sai mutum ya gane ya ce ka yi adalci komin dakikancin mutum sai ya gane annabi muhammadin shi allah yake nufi ne komi a nan ne suke ɗi to ai ba ma- ba hannu a kansu ne inda da hannu a kansu ai abu- yanzu misali mutumin da ya kwanta da karuwa da mutumin da ya kwanta da matan aure ai duk kwanciyar iri ɗaya ne amma wannan sai aka ce sai an maka bulala ko a jefe ka wannan kuma sai aka ce Allah ya maka albarka ne bambanci izini ne amma da abin iri ɗaya ne to shi yasa suke kwaɓa to wancan mara izinin suka ɗauka shi ne to shi ne abin duk abin abin ha- haka ne yanzu ma ka ce ka ga mata tana idda magana ji ne sai ce kai in kin gama ina kamu sai wannan ya ce kai gaskiya in wanda ya same ki ya samu mata me bambanci duk magana ne to amma wanda ya same ki ya samu mata an yadda ya aure ta wannan kuma an rusa auren saboda ya yi nema ba izini wannan kuma da izini saboda haka shi izini ga abun kusan kowane abu yana zuwa iri ɗaya ne ai da mutuwa da bacci kusan siffansu ɗaya ne sai a ce wannan ya tashi wannan kuma a ce wuce ka ci gaba da baccin ai abu ɗaya ne tabaraka man ta wafakum bilailin ai wafa wafati Allah ya kira bacci babu mutum kuma ba da ma'an matana duk irin wa'annan to duka sai ka tafi a hankali shi yasa ke son karanta alkur'ani bi tadabburi amma ba kowa ne iya ba ka karanta ka saurara ka ji me Allah yake fara sai ka san da kai shin Allah ya daina magana tun da ya fara dama maganan Allah maganan Allah ne ba shi da farko ba da ƙarshe saboda haka yana cikin maganansa ne kulli yawmin huwa fi sha'an wal ilaqu sifati azat fal itlaqu al haqu ya kuma na baya itlaqi na haqu min haisu zati daga zati hiya haqqun shine haqqu yuqabiluhu al batil min kulli wajhin wanda muqabilinsa al batil min kulli waje ta kowane bangare kulli shay'in ma halallah ka gani wannan shi zai baka duk wani muqabalan alhaqu fa idaqul haqu ilaqil haqi bin nasu zati a zatin sa hiya alhaqu shine gaskiya yuqabiluhu albatil to abinda da gaskiya da barna ai haka suke kallon juna to min kulli waje fal haqu mahadun shi tsantsa shine haqu huwa zatul aliya shine ka gani ko zatul aliya al muqaddasa sarkakekiya wa ma adaha duk abinda ba zatul aliya ba kullu batilun barna ne to ila hadha al isharatu bi qawli sha'ir al labidi labid mawaki shine allazi shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisidqi wannan manzo Allah ya ce dukkan mawakan nan na jahiliya mafi gaskiyan abin da aka faɗa shine abin da labidi ya faɗa wata haƙiƙi kuma ya yi ta haƙiƙin magana mazalla ala kulli shay'in ma halallah batilun ala ka gani kulli shay'in duk wani abu ma halallah in ba Allah ba batilun babu abun kuma manzo Allah ya masa shaida ala kulli shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'idu shine ajazul baitin kullu shay'in ma khala Allah batilun duk wani abu in ba Allah in ba Allah ba to barna ne in ba Allah ka gani a cikin abun ba baka gane Allah ba to barna zaka gani kawai to wannan ne yan hakika yace komi Allah ne abin da ake so ka gane komi ayar Allah ne komi akwai wani abin da ba Allah ne yin shi ba to kowane abu ba yana nuna maka girman Allah ba ne to in baka gane Allah a jikin wannan ba a ina za ka gane Allah saboda ka ala kulla shay'in ma halallah batilun wa kullu na'imin dukkan wata ni'ima la mahalata za'ilun akwai lokacin da ka neme shi ka rasa kullu na'imin la mahalata za'ilun to manzo Allah ya tantina wannan wakan kuma wakan an yi ta ne zamanin jahiliya yace azzaqu ma qala shu'ara ma qala hul labidu an ce in manzo Allah ya faɗi kalman waka to wannan ne wannan ne to kaga abinda ake nufi a tabbatar da mutane su gane shi sanin Allah gaskiya sanin Allah ne yawa domin kullun ya zo da abunsa ana ganewa da Allah ne wa haza la yutlaqu alayhi sallallahu alaihi wasallam bayan itlaqi akan manzo Allah iz haza al wannan itlaqi na farko aina zatul muqaddasa ubangiji ake nufi la yutlaqu ala ghairiha aslan ba a yin magana wa wani Allah aslan baki daya wal itlaqu sani kaga sifatu zati kenan itlaqu sani huwa al'adal alladhi huwa sifatul haqqi shine adal bi ma'ana karkata ko adala juyawa zuwa siffan haqqu subhanahu wata'ala alqaim bi suratul alam al-azli wanda yake tsayuwa da suran alam na azal wa mashi'atul ilahiyya da kuma yadda Allah yake nufi da shi wal qudratur rabbaniyya kuma da qudrat ta ubangiji wal hukmun nafizi da kuma hukunci wanda aka zartar fi kulli shay'in akan kowane abu daga ina yake itlaqul kaga itlaqus sifatu zati kenan wanda Allah ya bashi dukkan hukunci a hannunsa wa huwa rasulullahi wa hadha al-adl mazkur wannan adl mazkur huwa sari shine saryani fi asar jami' al-asma'i cikin dukkan wani gurbi na dukkan sunaye وصفات الإلهية بصفة أبنجي ومجول هذا العدل متترا وانا عدل كلا وبعضا دكا سدري هو مجموع الحقيقة المحمدية كاغا ما زال يفتو كاغا عين الحق تو حق ذات الله ني عين الحق حضران سيدنا رسول الله ني عين دين منزان الله yake nufi domin shi ne ainihin haƙƙi an rabbani ɗin kamar ainihin rahamati kaga wa rahamati wasi a kulli shay'in wa ma arsalnaka illa wa ma arsalnaka ya muhammadu illa rahmatan lil alamin to a nan ne za ka gane Allahu ana innama ana kasimu ni ne mai rabawa Allahu al-mu'di Allah kuma shine mai bayarwa Allah in ya bayar a hannun annabi yake bayarwa annabi Muhammad kuma shi yake raba komai eh Ahmad ai a nan sirrin zai nuna maka Ahmad dama ai na ga muku nace muku shi jawharatul kamali an- Ahmad ne eh Ahmad ne salatul fatih kuma muhammadu ne to amma fa da yawa dan dariƙa ma wani ma ya zama wali a cikin karanta shi amma Allah bai gane ba bai gane ba saboda ahmadun nan ai alhamdu ne ahmadu man fis samawati wal ardi shine yafi kowa godiya shine ahmadu babu mai godiya kamar annabi muhammadu shine ya cika godiyarsa shine ahmadu ai shine alhamdulillah hazzafe lamun din za a yi in ana hazzafe lamun din maimakon alhamdu ahmadu ne sirri Allah ka ba mu dai ka sanar da mu Eh, za mu je za ku gani a gaba insha Allah bi iznillah to anan ne za ka iya gane ah, to wai yaya abin yake ne shine in ka shiga tsima ka ce to wai ya ya ma kai boye ma ya karatun yake ne ma gaba daya sai kokolo ka ta rikici to dole sai ka bi shi bidikka sai ka gane komi ana son ka gane annabi Muhammadu ne daga zaran ka gane annabi Muhammadu kun zauna lafiya da annabi Muhammadu kun zauna lafiya da Allah babu wani abu ko kaɗan shi kan Allah dama na annabi ne annabi kuma na Allah ne kowa kuma na annabi Muhammadu ne kowa ya nema a wajen annabi Muhammadu ne in ka nema wajen Allah ka tsallake kana ganin ka tsallake annabi ka zo wajen Allah an kyale ka ne kawai halaran baka isa ka zo kusa da shi ba balle ka tsallaka ko shine dalilin ai Jibril da yake cewa lauda nautu an mulatul lazibtu da zan kara kaman haka zan narki ba zai iya dauka ba Jibril ma ba zai iya dauka ba kuma a hadaran Muhammadiyya ne ma wannan ba hadaran ahmadu ba saboda wannan layi da riku darikun laminal mala'ikati wa laminal anbiya wa rusuli babu wanda ya isa ya zo gurin ne babu babu an shafe babu
don kula shi ahmadu shi yake shi yake ra- rabu shi muhammad kuma shi ne yake amfani da kaunu na
kaunu kaf gaba ke ɗaya suna karɓan komai daga muhammadu ne shi kuma uba- shi kuma ahmadu yana karɓan komai daga rabul izzati ne
sai ba muhammad shi ne ainun nan a nan ainun ɗin ai ahmadu ne Allah ka sanar da mu annabi muhammadu huwa majmu'un fi haqiqatil muhammadiyya falidha utlika alaiha ainul haqqi saboda haka sai aka ce masa ainul haqqi ka gani go eh haqiqatul muhammadiyya Ah, min hadha al-itibari wannan shine manufa fa kullaha dukkan wannan la tanharifu an mizanil adali bata kauce ba daga ma'aunin adalil ilahi alladhi huwa huwa ainul haqqi shine ainul haqqi fi fi talaqi sani hadaran sayyidul wujudi kenan ƙauluhu da ya ce allati ta tajalla min ha urushul haqaiqi wanda ta tajalla min ha tana yin tajalli min ha daga cikin urushul haqaiqi gadon nan na haƙiƙa urushul haqaiqi gadon nan na haƙiƙa a tajalli abin da ake nufi tajalli huwa zuhuru wai a ina Allah ya bayyana ne a jikin annabi Muhammad ne ta ina Allah ya bayyana kuntu kanzan mahafiyan lam u'raf falamma ahabbtu an u'rafa fahalaktu halqan fabi arafuni fabi arafuni fa 80 ya goma nawa ba biyu nawa shine muhammadu mimun 40 mimun 40 nawa ha'un takwas dal hudu fabi arafu ne tajallul haƙa'iki kenan wani gudun shi yasa da ɓangare ɓangaren ilimin kaɗai ba za ka gane annabi ba sai ka shiga hisabi ka fito ka shiga ɓangaren luga ka fito ka shiga bangaren fikihu ka fito ka shiga bangaren tarihi ka fito sai ka shiga bangarori daban-daban tukun ka iya hada abu daya nan sai ka ga yana maganar sa kaman bai ba da kai yake ba kuma da kai yake sallallahu alaihi wasallam wannan tunda arshi ne ar-rahmanu ku duba wa marahmanu ina ce maka rahmanu waye yake nufi haka sunan yake amma sifar nawa yake manzo Allah ne wa ma arsalnaka illa saboda haka ar-rahmanu alal arshi arshul haqa'iqin nan abinda ake nufin ka gane ba ubangiji ne ke zaune akan al'arshi ba rahmaniyyar manzon Allah ne take zaune akan al'arshi Shehu Ibrahim yana cewa zala aqdamu nufassiru huna kafan masu tafsiri ya zame anan suna tsammanin arrahamanu Allah ne annabi Muhammadu ne ya ce zala a ƙadamun fassir huna mufassiru na huna ya ce a nan sun rikice da suka zai suka kasa gane annabi Muhammadu ne ya suna ganin Allah ne annabi Muhammadu ne eh arrahamanu al'arashi tawa saboda yadda abin yake dukkan rai tana alamul mulku ne in malakutu in ta tashi in an tafi mutanen kirki daga alamar mulku sai jabarutu to dukkan wani rai bayan waliyai to manyan suna kan suna jabarutu ne kursiyu dukkan annaba ana ruhinsu yake babu wani annabin da ruhinsa ya wuce kursiyu babu al'arshi rai ɗaya ne shi ne a gurin waye mazala ne wannan shi ne wutiri din na filan duniya ba mai ƙarfin wutiri babu to annabi muhammadu ne annabi muhammadu ne domin shi ne kujeran arshi kuma ruhi ɗaya ne saboda haka raka a ɗaya ce a fiƙihu baka yi sallan la'asar ba baka yi sallan magariba ba baka yi sallan misali a ce baka yi sallan isha'i baka yi sallan isha'i ba sai ga asuba baka yi sallan asuba ba rana ta hudu sai a ce to shikenan rana saura raka'a bakwai ta fito sai a ce ka yi sallan isha'i raka'a hudu ko? haka ne ko baka yi shafa'i ba baka yi wutar ne baka yi sallah asuwa ba amma rana sauran raka hudu sai a ce ka yi sallan isha'i sai ka yi wutiri sai ka yi sallan asuwa kamar shi ai ba su kai ta ba ne sai ka ce rana sauran raka a uku rana ta hudu ka yi sallar isha'i ba ka yi raka a tanin fijiri ba ba ka yi sallar shafe ka yi wutiri ka yi raka biyu rana ta hudu wannan ne aka fi son kamar wutirin domin idan mutum aka ce baya wutiri ran tashin kyama suka haɗa ido da manzala sai naman jikinsa ya zagonye saboda kunya saboda hadaran sai da lojudi a fiƙihance ga yadda yake nuna maka to haka abubuwan suke gudana wallahu alam na'am allati jalami urush allati at-tajalli huwa az-zuhur wal urush al-haqaiqi shi gadan nan na hakika isti'aratun badi'a isti'ara ce badi'iya ilam annahu lamma kanat kullu haqiqatin mundawiyatin ala ma la gayata lahu min al-ulum wal ma'arif wal asrar wal mawahib wal fuyudi lamma kana kullu haqiqatin kowace haqiqa mun dauyatin an nannade ta alama lagayata lahu gurin da bata da iyaka na daga ilimi ma'arifa sirrori kyauta faida utlika alaiha urushun sai aka masa itlaqin gado min hadal maidan a wannan fage li'annal arsha domin a cikin halittan Allah babu mai girma kamar al'arshin ubangiji idan ka koma sufa suna cewa wa kullu man ala fawqaka fa huwa arshun duk abin da ya hau kanka sunan shi arshun arshun lahi to yanda abin yake kai Allah mai iko akwai abin da yake sama akwai abin da yafi girman fatan jikinka a jikinka fatan ka ya kewaye komai ne ko gashin kanka ya fito ne daga cikin fatan saboda haka me kewaye ka ga baki daya shine al'arshi yayi shi yake kira arshi kallo na kike ta yi har naka naka ma arshin ne ba wai da za ka yi ta kallo ba an gane wannan shine arshu shi abin da ake nufi da arshi muhidan bi ma fi jawfihi min aljami'i me ya dauke jikinka gabaki daya wannan fatan ne to duk halittan Allah ba wanda ya kai shi girma to ai halittan Allah din na jikinka ne da dabaranka da wayonka da yaudaranka da aikin alherinka in mutum zai yi iskancin nema ya yi in zai ko menene dai yana karkashin wannan fatan ko menene mun ɗauyi fita ce cikin wannan ne wahuwal arash shi ake kira arash ka gani ma la gayat lahu min al ulumi wal ma'arif wal asrar wal mawahib wal fuyud utlika alaiha arshin min hadha al maidan li anna al arsha muhidin bima fi jawfi min aljami'il makhluqati sai ka dawo duk wani halittar da ke da Allah shine walaysa alallahi mustankirin an ya jama'al alami fil wahidi lawhul mahfuzu allo nawa ne 360 ne gaban da ke jikinka nawa ne a ina yake shi kuma lawul mafuzu kullu ma huwa ka'inun min nash'il alami ila nafi fi suri an rubuta yana jiki wanne ne wanda baya jikinka babu wanda baya jikinka in ka dawo da karatun a jikin mutum kawai zaka fitar zaka fitar da komai a jikin mutum zaka fitar da komai an gane aidan annal arsha shi al'arshi huwa gayatul rifati shine mafi daukaka a jikinka me ya fi komai daukaka fatan jikinka wal ulwi wa sharf min al mahluqati a cikin halitta shi fi komai daukaka fi ilmi al khalqi cikin ilimin halitta wa kanat al haqaiq haqiqa fi gayatul ulwi yana gaya na daukaka wa rifati wa sharfi li anna barazat min hadaratul haqi daga ina ya fito min hadaratul haqi eh allazi la gayata li uluhi wa sharafihi wanda babu isa matuƙa wajen ɗaukakansa da ɗaukakansa wala ulwan wara'ihi kuma babu wani ɗaukaka bayansa ko akwai shi yasa suka ce wa kullu wa kullu ma ala fawqaka huwa arshun ji sufai yawa duk abin da yayi sama da kai sunan shi al'arshi in ka kwanta a ƙasa saman ka al'arshi ne in ka tashi ma saman ka al'arshi ne duk yadda zaka yi saman ka al'arshi ne domin huwa ala ko za ka ɗauko kayan cikin ka ɗora shi a kanka ba zai yiwu ba za ka ɗauko hantanka ka sa shi a kanka ba zai yiwu ba za ka babu wani abin da za ka yi da yawa huwan arashi kawai kwanakwanan duk ga baki ɗaya sun ce idan ka kwanta haka duniya ta budu saboda idanuwanka gari ne nan ma gari ne nan ma gari ne nan ma gari ne nan ma gari ne nononka gari ne wannan ma gari ne cibiyarka gari duk yadda ka yi haka dai haka Allah ya baza duniya kamar kana kwance ne wal ardi madda ko wal ardi menene wannan ya ta garban mada mu an shimfida ta to in ka kwanta a shimfidan haka za ga duniya kawai ka shimfida kuma kai ne wa kantil haqaiqu albarizatu min hadarati subhanahu wa ta'ala wannan haƙa'iƙ wanda suka fito min hadaratihi daga hadaran ubangiji makasuwatun bi hadhihi sifati an yi masa ado ko an masa sutura bi hadhihi sifati aliyya da wannan sifa madaukakiya min al-ulu wa sharafi wal jalali na daga daukaka da daukaka da jalala o tilka alaiha ismul arsh sai aka ce mata kawai al-arsh min hadha al-babi a wannan kofan fa kullu haqiqatun hiya arshun shikenan an dawo da kai to ka je yawo ka dawo to a hankali zaka gane Ƙaulu ainul ma'arifi kaga ainul haƙƙi ainul rahmati to kuma ainul ma'arifi za a ɗauki ɗaiɗai da ɗaiɗai a sake dawowa da kai yani annahu lamma kanat al ma'arif al ilahiyya lokacin da ma'arifa ta ubangiji ta kasance al mufabatun ala al khasat al uliya an kwaranyo ma'arifu kaga shi ma'arifa ba kaman ilimi yake ba ai almufabatun wanda aka koro shi ala hasatul uliya a keɓantattun keɓantattu al'uliya maɗaukaka minan nabi'ina daga annabawa wal mursal da mursalai wal aqdabu da qudubai was siddiqin da siddiqai wal awliya da awliyai kaga ta inda aka fara ulaika alladhina anama Allahu alaihim minan nabi'ina kenan was siddiqina was shuhada'i was salihina to kaga idan aka zo shi wulaya yana faruwa ne bayan ka zama mumini ya zama matakin salihi daga salaha ne ake zama wali ai ko to kulluha dukkan wa'annan fa'idatu min haqiqatul muhammadiyya ana kwaran yawa ne daga haqiqatul muhammadiyya haqiqatul muhammadiyya ce take kwaran yawa fa'idatu min haqiqatul walaysa minha shay'un ba ta da wani abu ani min al-ma'arifi na daga ma'arifa yufadu min hadaratul haqqi wanda zai zo daga hadaran ubangiji harjin an haqiqatul muhammadiyya a ce ga wani abu ya zo daga hadaran ubangiji ne tsallake haqiqatul muhammadiyya ya fada kan mutane babu wannan abun kenan waye kashimu manzo Allah fala shay'a mufadu min al-ma'arifi babu wani abu da da a kwaranyo maka daga sanin Allah illa wa huwa bariz min haqiqatul muhammadiyya sai ya zo daga hakikatul muhammadiyya ne fa sallallahu alaihi wasallam hazanatuha manzo Allah shine taskan manzo Allah shine taskan wayan bu'aha kuma manzo Allah ne yake bubbuga kaga ainur rahmati kenan faliza utlik alaihi ainul ma'arif saboda haka aka ce mishi shine ainul ma'arif wannan fahimtan kaga bimar kajil fuhumi jiya wani makaranta wal ma'ani ba a taɓa yin wani abu ka gane ba annabi muhammad ne yake sa ka gane ba a taɓa yin wani ko kiftawan ido kace wallahi kiftawan idon kan na magana kake ka gane maganar ne wani a sai kifta ido a gaban shi sau dubu bai gane ne ba to markazul fuhumi ne annabi muhammad ne kuma a gurin al fuhumu wal ma'ani al fuhumu wal ma'ani ainul ma'arif min hadha al itibari da wannan itibarin abin da ake nufi kenan qawlu al aqwam al aqwam dinna al asqam kenan ainul ma'arif al aqwam ko yani annahu jaran fi majar al adl al ilahi magudana ne nan magudanan nan na majar al adl al ilahi la ya'uju bi wajhin baya karkata ta kowane fuska wala ya hariju an jadatul mustaqimati bai fita kuma ba daga jada kyautata wannan almustaqima fil adl cikin adalci walahu ma'ana yani aidan yana da ma'anoni guda biyu al ma'ana al awwali ma'anan farko al istiqamatu istiqama wa huwa mu'tadilun fi taqwimin shine daidaituwa wajen tsayuwa bila iwijajin ba tare da karkata ba wa ma'ana al asqam aqawamu ne siraɗika ta ni askam wannan kalmar shine yusuf bin ismail nabahani ya yi inkarinsa ya ce kuma dalilin wannan ya karɓar ɗariƙar tijaniya da yana a rusiya ne da ya zo nan gudun sai ya ce ai al'askamun nan da ina ma ya ce a ƙawamu ne to wannan ya ga manzo Allah wannan da ya gama zalla yusuf bin ismail annabahani eh wannan abin ya doke shi kuma an mai da shi baya akai ce ba talifin shehu tijani ba ne na manzo Allah ne ba talifin shehu tijani ba ne na manzo Allah ne to irin wayan abubuwan suna faruwa kamar yadda ya faru tsakanin Muhammad al-Ghazali ina ganin da mai ashafa ne akan don kusan zamanin su daya Muhammad al-Ghazali akan wannan littafin sa ya rabbi sifili hudu ne sunan littafin ihya ulumuddin ina ganin da mai ashifa kaga duk tafiyar sa wajen annabi Muhammadu da ya ga wasu abubuwa a cikin nan yace ihya ulumuddin akwai kuskure a ciki yana nan wata rana ko sai sai so gamu a barzahiya wajen manzo Allah sai gazali ce ya kawo karan alƙali'iyar ya ce ya rasulullah ya ce wai abinda na faɗa a cikin iya ulumuddin wai ba kai kai ba wai magana ta ce manzala ce a bashi littafin ya duba ya ba abubakar ya duba ya ba umaru ya duba duk suna zaune sai ce kamar kazafi amar bulala tamanin a cikin bacci aka mar bulala tamanin ya tashi kuma ga bulalan a jikin shi mai aishifafa ka duba irin tafiyansa amma ka duba abin da aka yi to irin wannan abin da ya faruwa yusuf bin ismail na bahani kenan yusuf bin ismail na bahani tafiyan da ya yi a manzo Allah shine mai ɗaibatul garra shine mai afdalus salawat sallu alaihi wa sallimu taslima ya tafi shine mai jami'u karamatul auliya shine mai anwarul muhammadiyya shine mai hujjatul lahi alal alamin shi ma yayi tahassusi da annabi muhammad ne kuma alƙali ne mutumin labanan ne wannan abin sai da aka dakatar da shi saboda gyarawa shehu tijani al-asqam shine aka shiga mihwar da shi ya dawo ya zo ya sauka ya ji shau tijani akwai wani aboki na raji raji muhammad saleh tare muka university 1990 tare da shi duk a cikin abu zariya shi ne karami shekaransa 18 baya son yusuf bin ismail nabani ni kuma na bala'in son su saboda son annabinsa domin ni saboda tsananin son su sai da aka nuna mun shi saboda yadda yake hidima wa annabi muhammadu tsananin sonsa wallahi sai da aka ɗauko mun shi aka ce mun gashi na so shi sosai domin yawancin littafansa ina saya kuma masarin shi ibrahim ne bai daɗe da rasuwa ba a shi ne a dalilinsa ne ake yaƙi a kan boko shi ya yi ra'iyatul kubra alal alami saboda ya nuna wa mutane illan da boko ya shiga wa musulmai yanda aka shigar wa musulmai boko shine ya haka to wannan da ya kai irin wannan matsayi a kan manzala sallallahu alaihi ya saba yana sabawa aka yi wa kaciwa kasha da shi daga ƙarshe ya dawo ɗariƙan tijjaniya ɗariƙan tijjaniya ya koma ga Allah ya karɓa ɗariƙan tijjaniya ya karɓa ɗariƙan tijjaniya wasu suka ce ya karɓa ne ɗariƙatu tabaruki to koma menene dai ya karba dai ya karba domin mihiwar din yana nan a rubuce a hannunmu duk yadda aka yi alhamdulillah to akan istiqama ne wannan istiqaman an yi ta rikici har yanzu akwai wanda suna ganin bai cancanta ba a ce a kawamu shine wali amin Sulaiman wali Sulaiman wali Suwaid ya rubuta littafi akan al'askamu kawai shi ne wanda suke ce masa sibowihin nigeria jami'an bayero yake biyu ke ya zo makaranta lokacin mana college of islamic studies wanda a lokacin ana jin ba wanda ya fi shi sanin nahu to ya rubuta al'askamu saboda tabbatar kuma shi ba don ɗarikan tijjaniya ba wannan rikicin ne ya sa ya rubuta littafin shi ma littafin yana hannunmu yana nan ba shi da yawa al'askam ya tabbatar da mizanin shau tijani shi ne ya fi cancanta ba al'akawamu ba to na ji kwanaki ma an ce a kodansu sun tashi suna cewa su ba sun koma da dawo da rikicin kasan bayan shekara talatin dama ana dawa da wani abin da ya wuce su ma sun ce al'aƙawamin shi ne to amma sun sha wahala eh wannan larabcin manzan Allah ne ba shehu tijanin ba ne shehu tijani mutarajjimun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba shifta shi yamli ne alama qalahu rasulu salati guda uku ne jawharatul kamali yaqutul haqaiq salatul gaibiya to wannan sune wa ma'ana sani ma'ana ta biyu huwa sifatu tafdili min al-kamali sifa ce ta fifitayya da daga cika iqamatuhu li amrillahi kaga al-asqamu kenan iqamatuhu tsayuwansa li amrillahi wajen tsayuwa ga al'amarin Allah ta'ala kaga bi ma'ana al-asqamu kenan ba aqawamu ba al-asqamu wa tawfiyatu bi qiyam bi huquqil haqi a cikin cika haƙƙin ubangiji babu wanda ya cika haƙƙin ubangiji sai wa wa hazal ma'ana to wannan ma'ana ne malhuzun fi tasmiyati sallallahu alaihi wasallam ahmadu daga nan ne aka gane ahmadu ake nufi malhuz kawai daga afar waye ya cika haƙƙin Allah manzo allazi ma sa qad wa man lahu husna faqad muhammadu to ai muhammadun ishara aka maka kama a ce maka ahmadu ne tasmiyatu wa marhuzun fi tasmiyati amrun fa huwa akmalu khalqi bil adabi duk halittan Allah ba wanda ya cika haƙƙin adabi a wajen Allah kamar shi to ko jibrilu ai mutum ya duba sai ga ai da annabi Muhammadu shi ma aka ce ya kai kuma jibrilu a cikin mala'iku ai ba wanda yake sama da shi shine yake sama da kowa to amma mabba'in samma amin wannan shine shaidan to mabba'in akan waye matsa'in samma amin abinda muka faɗa masa yi isar wajen masoyinmu aminu ya isar saboda aka ce aka ce ya ci jarabawa wannan sunan ne ya sa jibrilu ya sami ainihin natsuwa wanda ba shi da shakkan cewa ya kai a wajen Allah amma waye shaidansa annabi muhammadu kaga kenan ashe manzo Allah yana sama da shi kuma akan wannan kalman ne shi kuma zamakshari shi kuma ya kauce shi kuma zamakshari a cikin tafsirin alkur'anin duniya ba wanda Allah ya fahimtar da shi la mu ce nahawun qur'ani kamansa duk duniya ba wani amma saboda ya ce shi yana ganin jibril ya fi annabi muhammadu malamai suka ce haramun ne mubtadi ma ya duba littafinsa duba tafsirin sunan tafsirin kashaf haramun ne mubtadi ya duba saboda kaga mubtadi in ya je zai gani shi ma zai tsoro akan wannan barnan ga shi duk duniya ana jin ba mai tafsirin da ya fitar da nahawun ƙur'ani kamansa kasan nahawun ƙur'ani ba kamar irin sauran nahu ba ne misali inna lazina yi bayi una kai na ma yi bayi una la'a haka ne ba lagarar dilanu ina fita na laka fita mubin lai fira laka allahu ma ta kadan nan da miko ma ta fara timma ne mutuwa da waya da ka sa wani saurakallar za ka ga wani guri kai da ka yi a larabcinka fata da ka sace Allah ya sa rufa yarfa'i Allah alladhina amanu minkum yarfa'i a ka'idar larabcin ma haka ne sai da ka ce yarfa'u saboda mudari ne kama yarfa'i da kisra kuma ka zo ka ce kana ga daren kasar larabci kamar da shi rufa'a ka sha duka a wajen gardi bai san nahawu bai san komi ba ya baka wahala irin wayannan ga suna nan da yawa a cikin alkur'ani wanda kai in ka ɗauke shi a zubin da za ka tabbata shi a fahimtar larabcinka a nan kuma ka rusa ƙa'idan kaga fi tasmiyat fawwa akmalu halqi bil adadi manzo Allah shine mafi cikan halitta bil adami bil adabi al hadaratul ilahiyya waye yake ba da hadarin ilahiya wajen cikakken adabi ilman wa amalan wajen ilimi da aiki da hali da zauki da matsayi da ɗabi'a da haƙiƙa da rataya fahuwa a kamalun man hamidallah ka gani ko? a kamalun man hamidallah shi ne mafi cikan wanda ya gode wa Allah min halki daga cikin halittar Allah min jami'il jihati ta kowane fuska annabi Muhammadin eh kaga sammaituhu Muhammadan li yahmuduhu ahlus samawati wal ardi an ambaci annabi Muhammad da Muhammad ne li yahmuduhu ahlus samawati wal ardi dan halittar sammai da kasai su gode masa wane ne waye kabilan wane ne suke da hammadun ummatun hammaduna al'umma wanda suke masu godiya mu ne mutum hammaduna to ka gani hammaduna wato babu wata halitta ma da ta gode wa Allah kaman al'ummarsa saboda shi saboda haka shi ne ahmadu alhamdulillah Allah ya kara mana son annabi Allah ya kara mana son annabi Allah ya kara mana son annabi Allah ya sanar da mu annabi Allah ya sanar da mu annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq ولا خاتم لما سبق ناصر الحق الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدر مدار لجن صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتحة لتعلم